أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. يومنا الجمعة شا تقوس قواتا نجمة الآخرة هجرة شكرا دبو دا دليهودو دا أربعين دا أكو wanda da ce da 21 ga watan harko 2022 a sati da ya gabata cikin tafsirin na sotu furkan mun tsaya aya ta 48 cikin sotu furkan kenan sha Allah yau za mu tashi aya ta arba'in da tara to ganin aya tana da alaƙa da ta takwas za a farko farkon aya ta arba'in da takwas insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi ɗaya wani bawan Allah zan shigo a ƙoho ya tare ni yana maganar suna da matsala da ma'ayi musu su alama su ce da yadda masa a gidan wanda suka fahimci sunna kuma an samu wani wanda suke da irin malaman gargajiya wanda yake sallah ko a masallacin ko gidansu ko na babansu to ya zuga uban kwarai game da su da cewa dai irin da ake faɗi dai a hadu suna ko yan zala ba sa biyayya ga uwayensu ba sa kaza ba sa kaza to ni nasiya da zan ba ku da sauran irin masu wannan matsala yan wannan matsaloli ne wanda duk wanda ya fahimci sunna kuma asalin ma duka rayuwa ta addini haka take ta wanda bai gane ba za a zuga shi da ƙarya a ganin abin da ba shi ba kuma kowa haka mahi yawa aka gama da uwaye illa abin su ta hanya kyakkyawa uwaye uwaye ne ko da mushrikai ne a musu da'a a wurin da ba saɓan Allah kenan ku lallaɓe shi kakku biya a jiku kakku biya a jiku domin wani malamin abin da zai gaya mishi iya kamar Allah ne ce da abin zai gaya mai na ƙarya doka zai da gaske ne zai mai ƙarya muku sharri kuma shi zai doka da gaske haka wani malamin yake ba zai gane wani malamin ƙarya ce yake sharri ne ki gare ku wanda kuma insha Allah in kun bi shi a hankali zai gane ba haka bane duk mafi yawa uwayen halsun haka suka gane daga baya ba a musu ƙarya suka gano da ƙarya ce aka musu domin duk yaron da ya fahimci sunna shine mafi da'a ga uwaye mafi biya ga uwaye ko da kana da iya ɗin kuno ne a gida mutum ya diba din da ya san halin sunna in suno ne a gida wallahi zai ga wanda ya fahimci sunna shi mai kyawun alaka da ma'aikin shi duk wannan kareriki ne ake wanda ma kurin dai sakamako ya je lahira ma kurin ya je lahira da yawa suke sharri suke na haka kun ku yi haƙuri ku bi tsohonku a hankali ko shirka yake da Allah ku duka ku kuma ka ku biya a jiku da shi ku bi shi a hankali har Allah sa gani kai a same ku da wani abu mara kyau na muguwar ɗabi'a ko raddi gare shi ko da zahiri ka ku mishi shi ne kuma ku yi haƙuri ko haka ya gama da shi Allah tabbatar da mu da ku gaba daya sai magana ta tambaya ta gaba wani iya ce na yi magana a wani darasi wancan kafin wanda ya huce na maganar addini uku to sun fahimci kamar kenan addinin uku ne a bayanin da na iyayewa mai jin ne bai fahimci ba abin da na faɗi ina maganar masu cewa duk addini ɗaya ne an gamu da kirista da musulmi da yahudawa da a ce duk ɗaya ne na ce a'a ba ɗaya ba ne ba uku ne akwai ba yahude akwai ba nasare akwai musulmi amma a wajen allah addinin allah islam ne dukkan annabawan allah annabi musa musulmi ne annabi isa musulmi ne haka shugabansa na ƙarshe masu da salama duka musulmi ne ke kuma Allah ya damar inna dini inda Allah al-islam addini na hakika a wajen Allah mai suna addini shi Allah ce islam ne haka nan bai halitta ga musulmi ya ce waɗannan sauran addini addini ne to an ka wani ka ce da alƙur'ani ka shi Allah ce addini mai suna addini islam ne haka Allah ce sai ka ce a wancan ma ɗaya ne da musulunci da yahudanci da nasaranci ka ce ɗaya ne kaga kai ƙarya shi ne matsalar kenan don kullum na ga muku magana kullum a hudu magana da take mu tsaya tsarin da addini mai tsara mu magana mu'amala tana nan annabi ya mu'amala da yahudawa yayi da nasaru yayi ma da mushrikai mu'amala ce mu'amala ce amma maganar naka yarda da addini da ba na Allah ba matsala ce amma zamantakewa kare haƙƙi mun karanta anan har manzo Allah yake bayanin wanda ya kashe kawo kawon amana bai shiga aljanna ko ko abu da yawa annabi yayi ba misali na kyakkyawar zamantakewa kuma tarihi musulunci gaba da ga kuma baya magabata sun ba duniya misalin kyakkyawar zamantakewa amma kowa da nashi lakum dinukum waliyadi ba magana ɗaya ne eh ba ɗaya bane ba sai ta gaba magana a wannan sanyi ya halitta wai mutum ya dafa ruwa ya yi alwala ko wanka kwarai na maganarsa hadisi sun ka tauna alwajizi ya halitta ba wani matsala ka dafa ruwa da rishu ko da murhu ka yi wanka ba wani matsala ko ɗaya ko wanka ko alwala ba laifi daidai ne ma a wannan sanyin in ka iya sai yake maganar cewa me yake kenan bayan da muka yi da darasinmu na bulugul maram kan magana na mota ne na magana ruwa da muka yi magana na ruwa na arwalla daga darasin ana tuna shi na magana ruwa ba abin da yake canza shi wani uwa mun karanta ruwa ya ce ingantata bukhari kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce almau tuhurun la yujisu shay'un la yujisu shay'un ruwa tsakakke ne ba abin da yake mai da shi najasa kuma na kawo muku maza ba hata ta malikiya kurin ruwa in dai an kira shi ruwa ba ce ruwan sabili ko ruwan kaza ruwan kaza in dai zuwa ruwa don shiga sabili shiga wani gari wani jajiya wani waye don ya shige shi bai ɗauke shi a matsayin ruwa iyanan a matsayin ruwa wanda za a yi arwalla a yi wanka na ba ku magana jamhurin malamai suna kan cewa duk abin da ya shiga ruwa in dai bai canza shi ba daga sunan ruwa kuma suna magana da najasa da najasa amma dan abu tsahir ko gari an ga wurin gari an ga jan kasa an ga jan tano an ga wani abu daban ko kamshi kamshin talo na sa an sa isassu a ciki da isassun da aka sa yake ɗaukar kamshin ko kamshin roba ma ya kan iya canza da warin roba da aka ajiye ciki duk wannan kaka sha wahala iyanan ruwa tsarkakake mai tsarkakewa za ka yi arwala ka yi wanka da shi ba matsala ko ɗaya aka ba kanka wahala wannan shi ne alarama ayata 49 cikin suratul fuqan
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا نعم شو ده بقى إيه ده لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا نعم إيه أي
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا شين آية متى الشيء تساتي دي غباتا الله سبحانه وتعالى نا مغانا شي دي الله da ake kira a kadaita da ibada shine arsalar riya ya aiko da iskoki wanda suna zawa bushara don su bada bushara na rahama ta Allah ta ruwa na zawa yace kuma wa anzalna minas samai ma'an tahura mun sabkar da ruwa mai tsarki daga sama shi muka bayanin ruwa duk ruwa mai sunan ruwa da asali ruwa an sabkar da ruwa daga sama wani kuma na hutawa daga cikin ƙasa duk da wasu na cewa na ƙasa na na saman na zawa kuma ya gamu da ruwan ƙasa su haɗe su zama abu guda shi da asalin ruwa iya zawa da tsarkin shi don haka wannan shi ne Allah ce wannan ruwa da ya sabkar da shi linuhi bihi bardatan maita don muraya gari matacce za a sabkar da ruwa cikin rani cikin hori ana sabkar da ruwa da komi ya canza Allah sabkar da ruwa ya raya gari matacce wanda kenan ba tsoro ba komi ƙasa ta bushe amma ana ruwa sai ga komi ya canza ƙasa ta kumbura ta gudu tsoro ya wato abin sha'awa tsanwa sham wanda kuma kowa duk mai gani wannan abin yana burge shi wanda a wani wuri Allah ya ce wannan kuma yanda aka yi wannan abin wa kazalika nushu kuma aya ce ta Allah yana a gabanka wannan ƙasa ta bushe tsoro komi ya bushe ciyawa duk nau'in ƙasa ya bushe gashi an yi ruwa sun taso kamar da kai ma wata ran haka zaka taso bayan mutuwa ya ce wani su ƙiyahu min ma halakana an'aman kasiran an'aman wa nasi kasira kuma wannan ruwan bayan an raya ƙasa matatta ta mutu ku halatta kuma wannan ruwan shine muke shayar da bayinmu wanda muka halitta Allah ka halitta kayan shi na mutane ne haka dabbobi da dabbobi da mutane da yawa da wannan ruwa sako su raye da wannan ruwa da akwai nau'in ruwa na sha wanda ba na sama ba amma akwai na ƙasa to dai a takashe nan akwai ni'imar Allah ta cewa wannan ruwan shine abun rayu ƙasa ta rayu kuma ku rayu ta wannan ruwa da Allah ke saukarwa yawan duk wannan da abin da aka tajiro a baya na magana inuwa magana dare da rana da nemoyin Allah yake mana da magana aiko da iska da magana ruwa duk a wannan wuri da yawa nasu Qur'ani Allah subhanahu wataala yana imanin imtinan ya jero ni'ima kaza namu kaza namu kaza namu kaza don ku san girman wannan mai wannan aiki da girman ni'ima shi akan ku don ku bi abin da yake so yadda shi kadai ya muku wannan ni'ima kidan zalunci ne ku gama shi da wani zalunci ne ya ce ku yi ku ce ba ku yi zalunci ne ka hiyyita na wani akan nashi magana kenan yace wannan ruwa wala qad sarrafnahu bainahum mun raba wannan ruwa tsakaninsu yadda Allah ke raba arziki ga bayi ku tashi gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya wani talaka wani mai kuɗi duk yadda aka yi kuma wani bai wani arziki in ka bashi duka mahaifi a shi a rufe gaba ɗaya an kace sai yayi ka ba shi lalata ka ba shi lalace kuma ya wani kurin gashi kuma kurin he ma ka mai wayo wani ma bai san bada samu ya samu ya ba hikimar Allah he ka ga wani an kace gungun so bakwai ya tsaya ya haka ya haka zai gama saba'in ci wallahi amma ga kudi a nishi dumu-dumu kaga ya dauko da kasar economist ya yi economy ya mai aiki shi dai wanda ka taura ya gaba daya ya yi da ka taura kan ilimin tattalin arziki ya ka iya wani mai sama goma goma sama kwai aiki ka abin kenan ba wani abin da bara ba arziki kullum allah ne sai kai mutum ya dauko ya abu ko amma gashi masu ilimin suna ta mai aiki kuma in ma ka tafi sana za ka yi su kare na shi kenan haka yanzu ka san wannan abu ne da za ka san a gidanku ne a anguwa ne ina ne ta wani taba taba ne ka tashi wannan kuma yake ji kuma yake ga wani ga wani wani yara ga wani aka yi su amma sai kudi shi bai kudi ba shi ya kuma shi ya kuma yake ji ce wallahi kuma yake ji a takaice kenan wannan to kenan yadda Allah ke raba wannan abun abu ne kuma a hannun Allah a ko ina a shi a ko'ina Allah ya ba da arziki ga ɗin da ke so ƙasa ce gari ne mene ne ƙalla ba su arziki duk kuma da ba da kuwa sun salibi larabawa ƙanan larabawa duk ikirin turawa duk masu suka ban su ya ka san sawa suna ba laraba hidima ya sun musu aiki arzikin Allah birni a wajen su ya ba su arzikin don su musu hidima don Allah ba su arzikin duk da ba da su ba su su zo nan yau aka ce a rihin ƙasa ita laraba ta matsala kada shi amurka mai ya hau kwanar rigima a cikin rigima rigima ta motsa a cikin kudin bari likin mai yawo daga an motsa daga mai yawo sama ko matsala kuma na su ilimin da kawai in miya su amma kuma arzikin ya ba wancan kenan arzikin rabo ne na Allah subhanahu wataala haka Allah ke razaba to kenan wannan yanda Allah ke raba arziki tsakanin bayi shi ma ruwan Allah ta warkasa rafa nahu bainahum haka maka raba wannan ruwan a gari guda a gari guda ba kasa ɗaya ba nan milimetar 20 nan 40 nan 50 nan 100 nan ma'ayi ambaliya kuma garin ɗaya ne ƙasa ɗaya ce Allah ya raba ya tsallake ga nan ayi milimetar 50 an tsaye an muku amuku goma ko bakwai kuma an tsatsawa tun aya ta Allah shi a ɗauko hajjirin amma raba shi zai yadda ake raba arziki Allah ke raba hajjirin gashi ruwan haka Allah ke raba kuma yadda sun zai raba shi ya ce Allah ya ce ya haka ne zakaru don su tsaya bayi za su yi tunanin wannan ni'ima ta Allah kudura ta Allah gare su ke su mi abin da yake so shi da nake nan wurin ke ji hankali ne ku tsaya ku ji wani ni'ima ta Allah gare ku mace fa'a ba a kasarun nasu illa kufura duk da wannan bayan da Allah ke yi da wajen tsayawa a yi tunani a gano alace mafi yawan mutane sun ki godiya ga ni'imar Allah sai ma butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce gaba
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
تو نمكما الله سبحانه وتعالى كيتشيوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا الحاليات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت can ya ce hakika mun aiko mu kowace al'umma da manzo akan su kaɗe ta Allah da ibada su ƙarshe dukkan ɗagu na kuma ya ce inda mun su ta suna da kulle ƙarfin da kowane gari na magana haka ce umma al'umma gaba ɗaya na al'umma ba gari ɗaya ba ƙabila guda nan shine nan ginin gaba a zaman al'umma Allah ya kuma al'ummomi da manzanni amma ba kowane gari ba aka aiko mina shi na a harkar manzanni saƙon Allah ba magana ɗangaranci ko magana ƙabila ba magana garinmu ba magana ƙabilanmu ɗaya Allah zai aiko shi kowa illa cewa mu a wannan al'umma ce wanda za mu gaban sha'ar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana a nan sa'ar shine ya zo dukkan al'ummomi قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا الله تجاوز قل يا أيها الناس يا كم تاني إن رسول الله لكم جميعا ني منزع الله إليكم سوى قالوا جميعا gabaki daya shi maza shi ne kadai annabin dukkan kowane jinsi ko ta al'umma gaba daya al'ummi da wani a duniya ma annabin na kowa ne to kenan wannan Allah bai so ba ya koma kowane gari na shi don haka da suke nema da aikowa ko suka mutu ta'if irin suna neman da aikowa da ma wani ko ya nashi hatta musailama ya samu mutanen shi da ganin shi ma ai su ma ashe da annabin su da zubna da wani wani zubna su ba abin gari gari bane ba yace dan haka falatu til kafirin kai walau shi ina la ba'athna fi kulli qaryatin nadira inda mun so da mun aiko mu kowace al'umma kai kowane gari da nasu annabin mai galgadi gare su da haka nan kakka damu da suke nema kowa in gaskiya ne a gari kaza a gamsu kaza kakka damu su da haka falatatul kafirin falatatul kafirin kakka yi da'a ma'ana ka hore ma'ana kakka musan zuciyarsu kakka musan ka yi abin da yake gaban ka kurin wajen fasawa ko wajen bin abin su kakka yi da'a da ka hore gaba daya nan iyakan suka kai duk abin da ka hore ka hankali a tsara da shi wani shi kullum muke cewa a duk lokacin da musulmi ke mu'amala duk an halitta mu'amala mu da kahurai amma wajen mu'amala ka diba abin da kuke da su shin ya saka ma addini ko ya saka shi wannan haƙƙi da duk musulmi kana wuri na ƙasa kana na sama in wasu da yawa dirin in wa example ringimu a duniya ba ma da shagaɗe ba a wurare da samun ringimu da al'ummar shugabanninsu a lokacin da aka je aka haɗin gwiwa da wasu ƙasashen duniya mam sai kuma zuwa misali namu nan akwai siriyawo akwai imowa akwai inuwa african ƙungiyoyi ne a wani ƙungiyoyin akwai arna ba ruwansu da halaka da haram arna ne gumaka wasu ke bauta wasu ke bauta ma ba ruwansu ba da kiristancin a wani wuri kiristancin ma ba addini ba ne da kiki kaɗan ne kiristancin ma wasu da addini to ya aka gami wani ƙungiyoyi ya wani neman a yi wata doka guda bai yiwuwa na wani suna samun rigima bai yiwuwa abin da daidai baiwa arne da musulmi a ce ba a doka daya su zai samu wani ga samun rikici a wani wuri da yawa ba su dibawa a wannan ne a ƙasa ta wannan abin da yawa ta diba ya diba a ci gaban ƙungiyar in ci gaban kaza ya ce a yi a wata doka wadda ta shafi kowa da kowa to na samu rigima wasu kiya wasu su yarda to wajen kiyawa ta wani sabon shugabawa wa ya ce dole ka yi ta rigima shi ne matsalar dole ka dan ka yi aiki da al'ummarka me hata yan wasu aiki da al'adu ma wala akwai masu rike al'adu su masu ibari na ke nan wannan magana ta duk wanda ke wani wuri kana minista ne kana shugaba ne na kake wata ke mu'amala da kahure ba musulmi ba ka diba da menene kai za ka ɗauko ma'alumma kaka mai kabiya gaba ɗaya kudu shi kenan a kai hankali kai hatara wannan shi ne kai allah ce kenan kakai ɗaya da kahure mace wajahiduhun bihi jihadan kabira ka yi jihadi ka yi aiki da wannan ma'ananan jihadi a ce bihi ma'ana da al'ur'ani wannan iya karanta da mu cewa anwa'ul jihad jihadi nau'i nau'i ne daga cikin jihadi kuma mai girma da awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sharta duk abin da jihadi zai doka duk taimakon da za a wa jihadi bismillah za a wa da awa fi sabilillah saboda awa ita ce gaba duk jihadin da ake yi annaba ke yi annabi sallallahu ke yi zaka munwar isar da sakon Allah da zuwa ga bayi da yawa masu neman kawo cikas zuwa ga wannan da'awa su ne ake magani wani shahadi fi sabilillah zaka misali misali ya je gari cikin magana mai mu'amala a ku yadda ko jizya ko ma'ana magana to ai magana bugawa bayan kun kiya ku kiben jizya amma abin da ake nema ku ba da dama a isar da sakon Allah kullum da yawa haka al'ummomi yanwa suka shiga addinin musulunci ta hanyar da'awa ba da ƙaryar haka ba a da'awa da wani an waye gari ma irin masu kawo wani tarihin banza a musulunci addini wanda ya da wanda wata kobi da ƙaryar haka kamar da ƙari ne da ƙaryar haka mutane wannan za ka karanci tarihin kaga yadda al'umma suka shiga musulunci da yawa sun ba da kasu bale daula ta rum irin ta farisa an ga tarihinsu wala da yawa sun mai kauya saboda zalimcin wa'incin shugabanni sai talakawan su ba da goyon baya gwanda musulmin da nasu suka ke kewaye shugabannin suna ba da goyon baya ga musulmi ka karanta farisa kai har ma nan afirka karanta magrib magrib al'arabi ka karanta labarinsu da yawa ba a buga ba da yawa da yawa suka maka kansu suka gwanda shi musulunci da shugabanninsu da yawa haka da musulunci kuma abin da ke sa abin da gane ƙarya ce an ji da musulunci ya da uwa ya kai da ƙarya a yanzu haliyan kowa san dai masu ƙarfin masu kaza masu wani aji masu waya duniya ko turawa ne wanda kuma ba musulmi bane ba amma da ban a yau duk da raunin musulmi na ƙarfin tabobi na ƙarfin makami amma a yau wani addini ne ke duniya ke ganewa wani addini aka yi shiga dubu dubanin dubannai ko ina ake iya ci gaba kowa imani musulunci idan tun da an yi ƙarya an soke addini cewa ya yi takobi a yanzu da takobin ci da bindiga yanzu ke yaduwa kuma a hikimar Allah a inda suke a can abin ya yi bazuwa ana ji wala kullum abin mai abin kama abin kuna daga sama kurin shiga ake shiga ake kuma la kuma dubunnai kuma ya yi dai suke sun yadda da su su da yanda za su yi kuma wallahi kuma amma maki masu ganewar masu hankali ne masu kace abu ta jahili ne ba masu ilimin su ganewa dinin kuma la kuma shiga suke wala duk zuwa Europe kasu kasu ta tare labarun kasu labarun sun ce wala cikin Europe haka amma shiga suke kullum kullum ganewa yake abin ya su kuma zai tsasi kidan kaga in ma da an ma ƙarya an ce ƙarya ne abin da tabbata mara ba gaskiya ce kur ganin gaskiya ce kuma da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala na rinjayar da wannan addini kan dukkan addinin duniya shi ne ke bayan a fili karara wani wani gugu wata salam Allah ba mai kare ta ba mai kare ta kuma alƙawarin Allah ne ko ina ta ce ba mai kare ta ya ta ce eh insha Allah yace kenan kenan Qur'ani kina ce kenan duk abin da kira jihadi Qur'ani shine shimfuda farko ta magana ma'ana wa'azi zuwa ga Allah wani wani mun san ɗan wa'azi daga mahiyar jihadi akwai shubaha akwai hayaniya akwai shubaha babu ganga ganga ta wani khalis da gangariya da ka samu wata shubaha a ciki ko musulmi da musulmi ne mai yawa mai yawa zuba ta baya tsakanin musulmi da kirista ko musulmi da yahudawa gani duk mai yawa cikin mu ne wannan ya ce ya bar kaza wannan saba kaza mu je mai duk gani aka jan jihadin zaka Allah zaka musulmin ne suke jihadi da ƴan wasu wannan ya ce ka zama amin dan gidan turawa ne wani ta kai ka kira kaza bai daba ya ke ka an kon biyu muna tahiya da kai muna ka wannan ai ce a kai ma kamar hanyawa shi ma ya ke ba ka ki ba da ka kungiyoyin mai zuba su ana tahiya ta zama lokacin kungiya nawa ta sunan jihadi karshe ta dare gida uku gida hudu kuma a wani mamaki bayan an dara wannan zai kashe wannan wannan kashe wannan sai jinin wani ya halitta dan a hankali a tattara wallahi ana wasa ɗan hankali mutane an shigo da sunan addini amma ana cutar da addini sunan addini amma baka wallahi baka bane ba ayi hankali amma balle zubda jini ayi hankali kenan mutum ko da yanzu kaga wata kun shuba ko yanzu na imani yan uwa idan musulmi taimaka ma addinin Allah ne wallahi duk inda kai a garin ku kilo 50 60 zuwa 100 kasa wani bisama mu ya Allah kuma la kun bai gadama jahilci ne kur bai gadama garin mai Allah ba bai gadama komai nema maki a ji abin azumi nema yake ma bisa addinin ba kuma mai gaje ka shiga hayaniya ka shiga shubha ga jihadi gangariya ka shiga taimaka ma addinin Allah ka je kai wa'azi ko ka bada a taimaka annabi sallallahu alaihi cewa mun shahada gajin fakar kaza baka zuwa jihadi taimaka mai zuwa jihadi manzo Allah ya ce a rutuba da tukuba annabi ce duk wanda ya taimaka ma mai zuwa jihadi billahi shi ma kamar da shi akai ka ba mutun ka taimaka mai je da'awa kai ma kamar da kai akai manzo Allah ya ce duk wanda ya taimaka mujahidi a cikin iyalan shi kula da iyalan shi kai ma da kai akai ko ka bashi tafi da shi kiran wanda hannu da yawa Allah bude mana na samun fadara ta isar da'awa ƙauyuka lumbuna ga sanan da yawa a wurare baka iya ma dan abun fadin wallahi baka yi maka shiga cikin shubha ka je ka yi da'awa kuma kibar Allah ya kuma har yanzu sa'a mu anan Niger har Najeriya ba inda ta ai gwamnati ya hana a je wuri kaza a yi wa'azi babu abu ne kurin gwamnati matsala kurin kaka shiga siyasa su kurin shiga matsala shi ne kurin shi ne kurin wallahi shine ba mu matsalar da'awa kaga saboda siyasa da zai kusa matsala gidan su kaga shi wannan amma ka ce Allah ya ce annabi wannan shirka ce bid'a ce ba ruwan eh kai da awaka bid'a shirka kuma shi ko me mabban hadarin wannan shirka to amma ka dama ka ji kauye ka ji ina ne baka matsala kowa sai ka yi maka ya kamata mu dauki wannan dama da muke da ita ta wannan da'awa ɗan wa wallahi da yawa ƙasar larabawa ba irin namu wallahi ba su bari nan kana dama ka je ka ko ina idan wake na abinda Allah baka wata dama dukiya Allah baka bi Allah baka kai Allah baka yi gurin shiga ka taimaka irin wani wuraren a yi isar da'awa a yi kira zuwa ga Allah a waye musu kai wanda hanyoyin da'awa suna da yawa Allah ka hanyoyin sadarwa hanyoyi na aika sakon salula hanyoyin talabijin ga su da hanyoyi da yawa na isar da sako zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ba mai kare abu haka yake yakura haka ne mu taimaka ma aikin addini mu taimaka ma da'awa taimako ne kuma aiki ne a yili kuma a bukata ake bukata ake ba shi ba komi Allah taimake mu zuwa ka taimako addinin Allah yace kenan wajahidun bihi jihadan kabira ka musu jihadi da wannan qur'anin kuma ce ne mai ko ce jihadan kabira jihadi mai girma kenan jihadin da'awa ba karamin jihadi bin fi sabilillah yace fa huwa allazi وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا نعم الله سبحانه وتعالى وأن أكي كرا دي أكد إتاد إبادة shi ne dai wanda wahuwa shi allah dai da ake kira a kaɗaita da ibada shi ne marajal baharai ya haɗa teku ga a game a zahiri haza azabin furatun wa haza milhun ujaj ga shi wannan ruwa ne mai gishiri kana ji wannan kuma ruwa ne mai daɗin sha akwai inda allah haɗa teku mayar da flem da wannan ƙaramin wannan ƙorama ruwa na sha mai daɗi mai shayuwa kuma da ruwa allah zai aiko da lokaci ruwan ne mai daɗi zai keto teku ya shiga kuma hikimar allah ba ta ganuwa sai ka gashi wannan mai daɗi ne ka sha ya maka maganin gishirwa wannan mai zartsi ne mai gishiri ne ka sha gishirwa ta ƙaru ido da abu ne kaje a littayi duka suna duniya wuri da yawa wani yawa kana masu talabishin ma kaje ma wuri ga sa duniya ga su a wuri guda amma kuma kurin mace Allah ce wa bai da huma wa jala bai da huma bar sa kan ta ce wajen mahajura Allah ya sa wani hijabi imma na kasa imma kuma kima da kurin da kurin a gani dai wuri muna jin da idan ga su dai ruwa amma ka an mamaki ga su nan ana kallon su amma baka ganin ma mai hijabin amma ba su haduwa ko a yi tambal tambal ya ka kurkura wuri shi suna ka ga an yi tambal tambal an gamu an gamu an gamu daga ƙasan kwanta ya ga nan wannan ka wani ana ba mai gami a allah san sai kira shi ya sa haka na kurin ba sa gamuwa ne wannan aya ce ta allah yin haka kin ya ce wa haza ke na azumin furatun wa haza minun ujaj wannan ruwa ne mai daɗin sha kuma haza minun ujaj wannan kuma ruwan gishiri ne kan gariya waj'ala bainahuma barzakhan yasa wani hijabi tsakanin wa'annan ruwa guda biyu wa hijran mahjura da wata kariya mai kare junan su ba ta gama da juna duk wannan Allah da ake kira mu a kade ta da ibada abu da kai shine ne wannan aikin ko akwai mishi mashi ba ba ci gaba da ran
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
shi dai Allah wahuwa shi Allah da ake kira a ta da ibada allazi khalaqa min al-ma'i bashara shine ya halicci mutum daga dugo daga ruwa na mani yace min al-ma' daga ruwan mani Allah ya ce basharan mutum mai wannan isa da maganar hikima ɗan wasu aka ce hikimar Allah idan mutum mai rabu ne kurin diba kanka kaɗai inda a ce akwai halitta daban kurin ka kalli ɗan adam kaɗai ɗaya ya shi ka san girman Allah kurin ka dibi mutum ɗan adam yadda Allah ya ɗan adam abin bakkakon lokaci a hankali ya ƙwarƙon loka abin ya da yawa ce wannan mutum kudin ka riba abin da yake tasarifi kudin ya wannan duk da wani batun wa ya kaza ya kaza ya kaza duk wannan ɗan ƙaramin ko me kai abin mamaki kaɗai wannan adam ya yi ƙwarƙon loka mutum da ɗan wanda zai Allah ya bashi wata baiwa ta musamman to waye mahalicin wannan duk wani jin da ɗan adam mutum daga daga tsogon mani Allah ka shi makasar da Allah ya cusa mutum hikimomi da nemomi masu yawan gaske nake malaka wannan duniya daga irin hikima wata mata wuce kwalloka kwalloka ta wuce da yawa yan wani wuce abin da kwalloka kuma ta ɗan kai wata halitta ta musamman Allah yi wa kuma wata halitta mutum kanta ta ka akan girman Allah wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ce kan za ku dubi kanka ya shaka ya shaka aya kuma yace to Allah shine mahalicin mutum daga ruwa wannan duk lumani faj'alahu nasaban wa sihra kuma Allah ya sanya mutum iya da dangane zata wani dan wani jikan wani wani sirikin shi wani tana sun gama na bangare nan aiwa na masu sarrafin ta kayan ya wani shi ka ci aka dole abin nan alaƙa kyawun mu'amala haka Allah shi da adam a yi dangantaka a yi sarrafuntaka abin da babu shi a cikin kahurai to yan wa'azi na akwai wani azana akwai wani azana babu kurin ɗanta ne kurin da kanan uba ba wani uba so yan wa'an wasu ce ba ruwansu da shi an ba ta zumunci zumunci ya zai ga wani kenan a arme ne tsarin da ala tsara na arme aka samu wannan al'amari na dangantaka da sarkuntaka sarkuntaka arme ne sarkin wani sarkin wani haka ne ta gama to abu ne na kyakkyawan mu'amala na gyara abu ce tsakanin mu na tsamin dan mu'amala zamantakewa da mutum ta mutane haka Allah tsara ta adam dangantaka da sarkuntaka yace wa kana rabbuka qadira lalle ubangijinka Allah mai cikakken iko ne akan komai ta gaba alrama
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا kuma duk wannan bayanin da kawai duk abin da ya wuce na bayanai ni'ima kaza ni'ima kaza kudura suna aka jero amma ce waya abu min dunallah mutane dai sun zo suna bauta ma abin da ba Allah ba suna bauta ma banza ma la yanfa'um wala durum abin da baya amfanar da su din sun bi shi na shi ma bai iya ma kanshi balle ya musu wala zuruhum kuma bai iya cutar da sun tawaye bai iya musu komi sun ce ba sa yi amma shi suka bar wanda ke amfanarwa ko kishiyarta suka kama wanda bai yin komi shi ma bai wa kanshi komi bai ya kare ma kanshi komi wa kana kafiru ala rabbihi zahira Allah ce kafiri butulu kwarai iya hutu na hutu da taimaka masa ban Allah ubangiji shi Allah ce gaba وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
kuma wa ma'arsalnak illa mubashiran wa nadhira Allah kamar da manzon shi cewa ba mu aiko ka ba a wani matsayi illa matsayi mai bada bushara ga duk wanda ya ba Allah ya ba hanyar Allah shine mubashiran kamar da yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba illa man yaba ya rasulullah sallallahu qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba zan ka cewa dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake sabu suka cewa rasulullah waye zai ki shiga ku aljanna ce ga yanda abin yake ciki wanda ya mun da'a zai shiga tabbas amma wanda ya saba mini da kanshi ne kiya ga kofar ki shiga ta haka yana annabi ya zo mu bashiran ya ba da bushara ga wanda ya da'a ga Allah ya da'a gare shi kuma wa nazira ya galgadi ga wanda ya kishar haka wanda ya kida ga Allah ko ga manzo na Allah a mai galgadin akwai azaba na zuwa shine fa'idar aiko da shi kenan na'am قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا na'am kun ka gaya musu ma as'alukum alayhi min ajr wannan da'awa da nake wannan kira nake muku ban tambaye ku ba ku ban lada kaza na da'awa da nake bala ku ci ayi kudin ya muku yawa ya tsada abin ya muku rauni ban tambaye ku ba illa man sha an yattakhidha ila rabbi sabila kullum mai so ne ni nawa kira ne mai so ya kama hanyar kware zuwa ga Allah ubangiji shi mai so ya zo ya bi Allah mara so kin babu tilas in mai so ya zo shine aiki na da'awa ce nake zuwa ga Allah me yace bayan wannan
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا na'am wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut yan wannan aya ce wadda take doki dole rudu ga zami rudu yan wa duniyar wannan wannan kanta tsaya nan kudan ka dogara ala alhayy kuma alladhi la yamut rayi rayuwa ta hakika kuma da shi baya mutuwa dole ka kama a duniya kana ji yau ko mulkin shi mai mulki ne shugaba ne naku namu ne ko naka ne kana ga komai ma shi zai maka fataran babu shi ko iya raye a amshe mulkin ko ya mutu ya barka kaka kan manza an wa mutane da yawa da basu gani cewa Allah in wa kullun kama Allah ba karin abu ne wallahi in wa dole kama duniya in waye kama duniya ɗaya rana zai yi wani ɗan uwanka ko abokinka ko nashi ki je yanzu ka shi mai ƙarya ya ɓata ka wala in yi maka wani in maka wani barshan ha abada kai da mutunci wani ya ƙari da kai ha ya ƙari da kai inda kai aka taso ya san me in da ku taso daga nan nan ya zuba da ka ya ƙari kai wahala ha abada ka ƙari kai da shi amma ba a zuwa awa Allah a maka gami da Allah a ce Allah wani haka za a Allah ɗari haka eh mutum ake haka eh ba a ba a ma Allah ba a ma gami wajen Allah a ce ai wani ba Allah ba wanka wani haka za a ba mu Allah kana amma in wa ka kama sai a je ɗaya rana ga muku amma kai shi ke nan ka gama yawo ka asara da zai haushi ana yaban da kai amma na kama Allah Allah haila mu kuma shi ya san gaskiya ya san kebu ba a gama kan Allah gama mu kama Allah da kyau wannan dole kama Allah bai tabewa yace wa tawakkal ala al-hayy alladhi la mut ka dogara garaye wanda baya mutuwa kuma wasabbih bihamdi ka ci gaba da tasbihi tsarkake ubangiji ka gode ma ubangiji kuma magana bayi wanda ya yi ko bai yi ba da mai shekantaka da mai da'a a ruwanka wa kafa bihi bi zunubi ibadi khabira Allah ta mun kowa ka shi mudawa Allah san kowa ba ruwanka eh wanda ba naka wani ba dora maka ba bitikin su ka rubuta wanda ka zaki ya da bai da'a wanda ba naka bane kula da aikin su yayi bai yi ba game game da abin da ya aikata wannan ba naka bane Allah ya isa ma kanshi game da sanin aikin kowa duk abin da mutum shi shimka da ya Allah zai haka ka damu da shi eh ya Allah ci gaba
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
هو kullum zai bayanin musan da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ke da haƙƙin bauta biyayya wata ido wurhe na ce allazi shi ne Allah da ake kira a kaɗaita da ibada a dokoki allazi khalaqa samawati wal ard kuma bainahuma shi ne cikin san ganin damar shi ya halitta samai da ƙasai da ma duk abin da ke tsakaninsu kuma bainahuma kuma duka wannan wasu halittu ne wanda muke ma ɗan dama-dama mu leƙa wasu daga cin umma bayan huma ba sama ɗaya ba ko biyu ko uku ko bakwai a wannan amma bayan huma kaɗai ta ƙarin mu lakon mai imani muna ga rana muna ga wata ko da shi kuma tsan kayan turmamu sai mu tsan kayan sun kuma wata ta tashi mun ta turmama ko da kawai turmamu wata unguwa ce ɗaya muke ganin turmamu unguwa a sama turmamin unguwa unguwa ce sama suna galaxy galaxy galaxy galaxy galaxy unguwa ce ta turmamin ita mace ga guda kuma ce ga guda a bangaren kuma kuma ita ma ce ta hin ɗari kuma ta kowace ɗaya ce miliyan turmamu ne miliyan ba magana sihin ba magana yawan wani wake magana mu su ɗan wasu kasan Allah don su girma Allah sai ka ji mutum da duka ji da kai duka mun nuna duniya duka sun miliyan ne ko tara ne ko mutum na ko duka miliyan tara ne miliyan tara ne ko tara ne mutum amma hijib ka da isa da wane ne ya yi kasa ka bincika an wa gada kashi guda ana magana gada kashi guda turmamin kansa santan da miliyar ne miliyarka miliyarka a guda kuma unguwa ɗaya ce unguwa ɗaya ce wasu wata unguwa yau da mutum ma gano suna da yawan gaske santan da miliyar miliyarka ɗan ruwa miliyarka ga duka mina tara jama'a da gima tara abin ya ɗi yan wa kuri da kuri imanin kun da girman Allah Allah shi wani halittun gaba ɗaya sama subhana muna ga wasu ɗan kaɗan a muna ga rana ta daɗi ta waye mu zahi a je a sa gida a waye tsaye rana wacce rana a cikin turmamun allah na sanar su na goma kuna unguwar rana rana a ce karamar turmamuwa ce karama ce zan zama mana turmamun ko milaga ko sata da milaga ko to turmamuwa ba magana ka ake ba ranar makanta ba ta kai ɗaya cikin dubu turmamuwa ba mahikata mahikata turmamuwa zalim garin so nawa karamar turmamuwa magasi nan milirka santar da miliya kun mutum yi rigima yi rigima an wa wallahi kawuran kawuran mutum magana ba masu milama kuna mun imani suna imanin cewa ɗan adam dukkan duniya ta mu gaba daya a ce duka mace duka mace ta duka ranar kanta star solar gaba daya star solar da muke rayuwa a ce gaba daya in ana magana wannan kusurma su wannan su subhana wallahi suka ce kamar a ce dan garin sabin a cikin rere ka dauko kwaya daya ba mu kai haka ba cikin salon ana ana ana ku kadaiwa ba mu kai haka ba duka duniya ga wannan ranar gaba daya duka mu gaba daya ba mu kai komai ba cikin halittar Allah wanda ka salon subhana ina ka sauran kuma dole girma Allah subhanahu wataala da ka san Allah ba ka girma Allah ya ce Allah shi ne ya garci sammai da kasai wa ma bai lahuma da abin da ke tsakaninsu fi sitta ta ayyam duka wannan abin kuma Allah ne ya zo in sai shi kurkuku mai bai ce kawai ko zama bara kurkuku ya ce kurkuku ya kun amma ya Allah ya wani tsari na yin su duk wannan a cikin kwana shida ina ga likita garin kuma ko da kwanin garin kuma kwanan wata na aka ana yi duk wannan gaba ɗayan wa a cikin kuma kwan shi kan haka ne Allah ya so ya tsara maka shi tsari aka tsara maka shi duk wani yana a cikin kwana shidda su mastawa ala al'arsh bayan wannan sammai da kasai ana makuma a kawo magana uwar gaba ɗaya ya daidaita akan al'arsh annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin cewa sama bakwai da ƙasa bakwai idan aka ɗauko kursiyu aka ɗora a sama kamar ka ɗauko zobe tamma ɗaya a cikin sahara duka wani saman ba duniyar ma duka saman bakwai ba ɗaya ba yiwa duka bakwai ƙasa gaba ɗaya ƙasa bakwai annabi ce idan za a ɗora su akan kursiyun Allah kamar ka ɗora zobe cikin sahara kuma ya ce ita kursiyun wanda aka ɗora sama bakwai da ƙasa bakwai suka koma kamar zobe ita kuma ita idan aka kawo ta aka ɗora kan al'arshi kamar ka ɗora zo cikin sara ita ma ta ɓace subhanallah subhanallah ya ce Allah shi ne wannan halittun gaba ɗaya su mastawa al'arshi ya daidaita a kan al'arshi daidaita wata lati da gina mulkin shi ɗan wani da ake magana ga magana da wani bai gane ba addini ana magana Allah iya sama ya ce mato ai sama wata sama sama ɗaya ko sama bakwai a yi da Allah ya sama da komi sama Allah daga baya sama ma in wasu sama ana gama sama bakwai ta kanta karamar halitta ce ana gama al'arshin Allah a wajen dukkan su kamar ɗan zube ne kina Allah an ce sama yake da komi ba an ce ba sama ta ɗaya sama ta bakwai Allah ba ba ka ce ba ba da ce ba Allah sama ta bakwai da kama salim sama waye a sama da komi Allah yake ba sama bakwai yake ba ko sama shidda ta ba a saman komi Allah yake eh saman komi Allah yake eh kenan Allah ya da tukan al'ashi an ce daidaita warta dace da girman mulkin shi cewa ya ne ya kai wani zuma ba na kawai ba kuma mun imanin Allah istawa ala al'arshi ya da tukan al'ashi wata daidaita warta dace da girman mulkin shi kuran ba san binciken ba abin da kan loka yace fas'al bihi khabira Allah ka tambayi masanin Allah ka san Allah da waye mai sanin Allah Allah ya sanin shi da kowa bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ko ya kowa cikin sanin Allah kina ka tambaye wanda ya san Allah baka labarin Allah eh tambaye me ilimi kan abun baka labarin Allah abin tambaya ne tan san girman Allah me Allah ya gaba
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا
وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن إن أكتك يسجد قال من رحمة قالوا وما الرحمن سوى يا الرحمن ما الرحمن أنا سجد لما تأمرنا kurin so kake ko mu je mu yi sujada ga abin da kake umarni wai da su zan ne a raman ba da yau kenan a can su sun zana kuma Allahu kadai ar-rahman na bada nake su suna ga wani abu ne da ba a da kashi na bada sabo ya kawo sai ta lokacin da aka zo mu aka zo wucin sulhu hudaybiya da aka zo rubutun farko cewa bismillahir rahmanir rahim suka ce to kuma ya rahman kuma ha mun ba mu san ba wannan ba yau ba ya rahman kuwa su ba su da rahman kuwa me za su ya ta bismika allahumma annabi ce ma ali sa bismika allahumma Allah da shi ne dai eh shi yana ta kenan wannan magana ta kuma ya kace fadi ne kullum ba wani abu da tanza komi bai tanza komi eh ba wani abu da tanza ko arhaman ko Allah ya suna ba da wannan kade ba kenan nan magana cewa arhaman su ce me arhaman yanzu ba san arhaman suka ce so kace ko mu sujada ga abin da kace mu kullum bi ga kana yarba da yadda komi ana abu sabo su a wajen su shin Allah ta kullu da arhaman قل قل قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما مهما تدعو فله الأسماء الحسنى hasabu walidu Allah au da'ur rahman Allah ta gaya musu ko ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ayya mata da in ma da na ka kiraya Allah ko ar-rahman shi Allah ba nan kadai bane ma wallahu asmaul husna Allah ya da sunaye ma da yawa kyawawa wannan ba shi wannan ba shi da yawa da sunan Allah kenan duk wanda kai daya ko Allah ko ar-rahman ar-rahim al-wahhab duk sunan Allah ko wanda daya ne kenan wannan kenan da bisa baka lahum ba lahi wani ba asa bisa baka lahum akasa ce a na sujud da mata amuruna kana so mu yi sujada game da abin da kamar umarni haka nan kurin wa zada nufura wannan kira zuwa ga bautar Allah mai rama kwarai ya sa sun ƙara gudun gaskiya na Allah ci gaba
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا نعم تبارك الذي جعل في السماء بروجا Allah subhanahu wa ta'ala na yaban kanshi na zuga kanshi ina yaban kanshi da izza da buwaya ya girmama ya ɗaukaka waye allazi ja'ala fi sama'i buruja wanda ya sanya wa sama burji burji na ce burji in ma ka ɗauka turmamun kawakib a ka ɗauka orbit hanyoyin da Allah ya ma turmamu wani an ce abin al'ajabi ma hikima ka san girman Allah an ce inda za ka ɗauki wannan abin da ka ce turmamu waka za ko rana kanta misali karama abu duk girmanta duk abinta Allah mata wani wuri da take zagayawa a cikin shi duk girmanta duk girmanta ita ma da wurin da take zagayawa a ciki su ma sauran haka kowanne haka ke ke tsawafi iya kewayawa a inda Allah ya ce shi to Allah shi ne mai wannan girma shi ya sanya masa sama buruj hanyoyi orbit kan zaka ce falak zaka ce hanyoyi a cikin sama waj'ala fiha sirajan wa qamaran munira Allah shine a sama cikin wannan ga mana irin ni'imomin Allah Allah shi sanyawa sama wata hutula ta musamman ita wa qamaran da wata domin wata da rana suna dan bambanci ita kamar da ta ce wala ta al-shamsu diyan wal qamaru nuran rana ita ke da haske mai zaman kanshi wanda jima ka mai turi ma gano an jima wajen musulmi ita take haske mai zaman kanshi shi wata nuru ne haske ne ba zafi ba ne an ce ba a tsarin hasken position ginshi da rana mana alaƙar wata allah ya mana wani shiri wata iya cikin wata gwaninta ta allah yau da sa abun wani tsari ne allah ya mana mutanen duniya da yadda muke samun hasken wata alaƙa shi da rana bai zafi ko ɗaya irin na rana haske ma da muke samu alaƙa shi da rana ne da duniya to Allah shi wannan abin ya sanya muku hutula kenan rana kuma wa qamaran munira da wata mai haskakawa ko shi kullum sai kuke ba da kullum haske ke ba da kullum shi wata to Allah shi ne mai wannan iko kuma dai wa huwa
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا shi dai Allah wa huwa shi Allah dai dole ne mun shi ne allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shi ne sanya dare da rana khilfa khilfatan wanda suke mayewa da wannan yazo wannan ya tabbata gamuwa dare da rana yau zaka shirma cikin dare yan awoyin da a cikin rana sai gara ta bullo haka kun abin ki tahiya maga dare maga rana musamman daga ina abin ki za kun daga Allah ne kun ka ga dare ka ga rana baka ce a ga inda injin yake kowa ne kasa kasa kaza take motsawa kowa haka daga kun ka ga dare ka ga rana to Allah shine mai wannan tsari kuma ikon abin a hannun shi shi sai a yi dare a yi rana wannan ke maye juna kuma na kowanne ni'ima ce ta Allah yan wa ka je muna ta da dan uwa wani wanda muka gazo satin da gabata wani wanda yake zama a Amurka yace yanzu akwai inda ake shiga jirgi suke shiga tura a shiga jirgi a je a sha rana a dawo wallahi kudi da ka biya wani yanki babu ranai ya a wata da babu ranai baka san ni'ima ce ka rasa ta yace wallahi jirgi ya mutu zai biya ta yi wani wuri kiyo ya tafi a jirgi ya wata kasa ya zamana ko ya shara na ɗan awoyi ko kwana da kwana biyu sai kuma ya dawo gidan shi Eh, eh. kuma cewa kuma inda ba rana sun ce akwai matsaloli da yawa da adam ke samu inda babu rana matsaloli da yawa ya kasa abin da karanci abin da kasa abin sha Allah ya ce shi ne ke sanya dare da rana masu maye juna liman aradu an yazzakar wannan abin da ake ambata mana mai son wa'aztuwa ya diba wannan abin tabbas akwai abin wa'aztuwa akan waɗannan ayoyi na Allah na dare da rana mai son wa'aztuwa aw aradu shukura ko mai neman ya gode ma Allah kan ni'imomin shi tabbas ina diba ni'imar dare ni'imar rana zai gode ma Allah subhanahu wataala don wani kamata matsayi Allah kai mu satin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
idan wa'azi da za a yi bayan isha ne kiran